السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوما أوات رمضان هجرانا دبو إيرة لهدو دا أربعين دا هدو منا كما دايا قواتا هدو شكرا تا دبو بيو دا أشرين دا أكو Allah kaddara mana zama a masallacin kofar arewa garin Gumel ci gaba da karanta alkur'ani mai girma da bin fassarar ma'anonin shi gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki ya hore muna karatu cikin suratu Maryam mun karanta kissar annabi Zakariya da ɗansa Yahya da yadda Allah madaukakin sarki ya tausasa ga annabi Zakariya din ya masa alfarma da samun ɗa Yahya dan da ba a taɓa samun kwatankwacin irin shi a suna da nagarta ba da yadda Allah ya bashi baiwa ta annabta da karatu da hukunci tun yana ɗan ƙaramin yaro da kuma yadda ya zamanto mai biyayya ga iyayen shi wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya inda za mu tashi kai tsaye sabuwar magana ce kisan na na maryamu alaiha salam inda Allah madaukakin sarki ya bude ta da fadin wazkur fil kitabi maryam na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الباري تبارك وتعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا mai girma da buwa ya ce ka ambata musu kisar maryama alaihassalam wannan bayan allah ya ba da labarin zakariya sai kuma ya ba da labarin maryam alaihassalam malamai suka ce guri uku allah ya yi amfani da kisar annabi zakariya don ya zamanto shimfiɗa ga ƙissar na na Maryam. Akwai abin mamaki da mu'ujiza a haihuwar annabi Isa. Har wayo akwai abin mamaki da mu'ujiza a kan haihuwar annabi Yahaya. To sai Allah maɗaukakin sarki ya yi amfani da ƙissar annabi Zakariya yana ɗan shekara ɗari da ɗori, ƙahinsa ya yi rauni, ya yi tsufa, matarsa ba ta taɓa haihuwa ba a samar da ɗa. to idan zuciyarka ta karɓi wannan in aka zo kissar haihuwar annabi isa alaihi salam ce ta zama to kamar himfida a gare ta yasa ya ambata su tare a cikin suratu ali imran ya ambace su tare a cikin wannan sura ta maryam da muke karatunta zai kuma sake ambata mana ita a nan sura biyu zuwa uku cikin suratul anbiya'i kuma Allah zai ambace su tare to sai Allah anan din yace ya fara magana na na maryam yace ka ambata musu labarin na na maryam alaihassalam ita maryam cikakken sunanta yar imranet danginta in aka bi salsalarta tana tikewa zuwa ga annabi dawud alaihissalam gidansu tsabtataccen gida ne gyararren gida wanda ba a san shi da aibu ko wata matsala ba kuma lokacin da za a haifi maryam din muna da labari a cikin suratu ali imran mahaifiyarta alkawari ta yi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fatakabbal minni innaka antas samiul alim falamma wada'ata qala rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryama wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim wata tayi bakance akan in ta haifi abin da ke cikin ta za ta ba da shi gudunmuwa ga 'yan kwamitin masallaci duk abin da za a yi masallaci kawai ita ma ta zama 'yar aikin masallaci ta yi shara ta yi goge-goge ta tsaftace masallaci ta kunna turaren wuta ta kunna wuta ta kashe za ta sadaukar da ita da allah ya tashi ba da aiwa sai aka ba da yamaci ta ce to Allah na maka alkawarin bakance ga bakance aka mace aka samu walaysa zakaru kal unsa shi kuma ya mace ba kamar namiji ba ko namiji ba kamar ya mace take ba tace amma Allah na sa mata suna Maryama Allah ina nema mata tsari kada ka bari shedan ya shafe ta kada ka bari shedan ya shafi zuriyarta kuma ta bada ita a masallacin ta gaba da wannan kawai da to a wannan bacin ta taso a masallaci an rike ta a gidan Annabi Zakariya din wanda muka bada labarin sa a jiya din ta taso a hannun shi wata kawakafalaha Zakariya Allah da kansa yace Annabi Zakariya ya kula da ita to ta kai wajen shekaru goma sha biyar ɗori shekarun budurci da balaga sai wannan jarraba ta afka a kanta in Allah ce ta wadkur fil kitabi maryam ka ambata a cikin littafi ko labarin annabi ma na na maryam alaihi salam me za a bada labarin idin tabazat min ahliha makanin sharqiyya lokacin da ta kebe in tabazat i'tazalat wa tanahat anhu lokacin da ta kauce ta yi nesa ga mutanenta zuwa ina makalan sharqiyya gabas da masallacin baitul maqdis ina zaka je masallacin qudus na yanzu to gabas da masallacin qudus nan ne ta idan ta yi nisa da al'ummata a lokacin ba gine-gine kamar da zamu gansa yanzu tsakanin Palestine da Israel to wannan gabas din da ta dauka kamar a ce bayan gari ne ta fara higa idan ta bazar min ahliha makanan sharqiyya fatakhazat min dunihim hijaba sai ta dauki sutura ma'ana ta lullube kanta da mutane ta shiga bayan gari ta shiga nisa ido yanzu baya ganinta wasu malamai suka ce za ta yi wanki ne da tsaftar kaya ta gyara kayanta ta tsaftace abin da ya shafe ta na jinin haila da waye sai ta dawo cikin masallaci amma inda ta je ba wanda yake ganinta istatarat minhum wa tawarat Allah madaukakin sarki a nan sai ya soya mata wannan jarrabawa sai ya ce fa arsalna fa arsalallah fa idan fa takhadha min dunhum hijaban fa arsalna ilaiha ruhana Allah ta sai muka tura mala'ikan mu zuwa gare ta ruhana anan malamai suka ce mala'ika jibril galibi idan Allah ya ambaci ar-ruh a Qur'ani yana magana mala'ika jibril ne tanazzalul mala'ikatu war-ruhu fiha قل نزله روح القدس من ربك wannan duk inda muka ji arruhu ana magana mala'ika jibril sai ce to sai Allah ya tura mala'ika jibril zuwa ga na maryama alaiha salam fa arsalna ilaiha ruhan fatamassala laha basharan sawi sai ya fito mata at-tamsil sai ya surantu gare ta siffar da yazo gare ta basharan sawiya mutum ne mai cikakkiyar halitta lafiyayye kyakkyawan aka yi bayyana a gare ta yanzu matar da bata san mu'amala da kowa ba aikin masallaci yanzu ta keɓe ta taho dawa ba wanda yake ganin ta a nata tunanin sai Allah kuma da cikin mai cikakkiyar halitta ya bayyana zuwa gare ta ai suratul insanin tamun kamil tana ganinsa sai ta ce inni a ozo biyar rahamani minka in kunta tafiya ina neman tsarin ubangiji daga kai kai din da ka bayyana gabana in kunta tafiya in mai tsoron allah ne to na haɗa ka da girman allah malamai suka ce duk lokacin da sharri ya taso maka masifa ta taso maka to idan za ka fara kare wannan sharrin da bala'in ana farawa ne bil asali kuma asali mai sauki wanda ya fi hirahin sauki wanda ya fi hirahin sauki har aje inda za a yi wuta da bala'i kuma sai a yi a wannan gole da haka kalma ta farko idan mutum ya zo maka ka hada shi da Allah idan mai tsoron Allah ne malaika jibril na fitowa sai ta ce maka inni a'udhu bi rahmani minka in kunta taqiya ina neman tsarin ar-rahman a gare ka in kunta taqiya in ka zamanto mai tsoron Allah madaukakin sarki malaika jibril an ce ya fito a siffar mutum ne malaman tafsiri suka ce ana ambata masa haka a inni a'udhu birrahmani minka ana ambatan arrahman sai aka ce duk girma da izza da buwaya ta mala'ika jibril gaba ɗaya sai ya kidi mai sai ya rufe sai ya koma kuma asalin siffar shi ta mala'ika amma ba siffar da za a bada tsoro ba da haka ya tashi daga mutum da ta sani sai ya dawo siffarsa ta mala'ika ina ya ce mata a ka karanta ta
قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا
قال إنما قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا na'am yana ji an ambaci sunan ar-rahman kuma an hada da in kunta taqiyya wani aka ce duk mai tsoron Allah idan zai aikata sako aka hada mashi Allah aka hada masa da kalmar takawa yana barin wannan sako yasa a kasar mutane guda uku da suka shiga cikin kogo suka nemi agaji ɗayan ya nemi lalata da 'yar babban shi sai da ya sille ya gyara ya yi komai sai da ya zo sai ta ce masa ittaqillaha wala tafaddal khatama illa bi haqq ka ji tsoron Allah sai ce sai na tattare tufafi duk inda mutum imani ya ratsa zuciyarsa in dai an ambata masa kalmar takawa to yana barin abin da ya zo wanda shaidan ne ya ci galaba a kansa aka ce masa ka ji tsoron Allah ya kaji ya ce ni za ka ce an ji tsoron Allah ya mai da shi ko abin faɗa ko kawai ka ji tsoron Allah kana jin tsoron Allah na ji na yi abin da ake so ittaqillah ittaqaitullah ka ji tsoron Allah na ji tsoron Allah sai da mata siffarsa ta mala'ika sai ce inna ma ana rasulun rabbiki ni dan aike ne zuwa na ubangijinki zuwa gare ki ai walakin ni rasulun rabbiki ba asani ilaiki ya turo ni zuwa gare ki Allah yana so ya baki da ya baki haihuwa li ahaba laki gulaman zakiya dan shi Allah ya baki yaro yaron wanda yake tsaftataccen yaro nagartacce li ahaba laki gulaman zakiya yanzu labarin ya tashi daga tsoron da take zuwa ga abin da ya fi tsoro ita tsoronta na farko wani mara tsoron Allah ne zo zai mata fyaɗe tun da bata cikin al'umma yanzu an gaya mata ba faɗe za a yi ba ma haddas juna biyu ma za ki samu kuma haihuwa za ta yi li ahaba laki gulaman zakiya na'am قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا fata'ajjabat nana maryam sai mamaki ya kama ta yanzu duk abun tsoro da tashin hankali ya ma fice mata mamaki ya kama ta sai ta ce kaifa yakunu li gulam ai anna yakunu li gulam ta ya zan sami yaro wa lam yamsasni bashar tunda nake da namiji bai taba shafa ta ba ban mu taba hada hannu da da namiji ba kuma yanzu kana ga min ya haba lake gulaman zakiya ta ina zan samu nagartaccen yaro walam aku baghiya kuma tace ni ba karo bace ba fasika bace ba karuwanci ne ba inda karuwanci ne ma yaka ce to yanzu ka zo kai karuwanci ko ka ce na ban san sallama maka kaina ban taba karuwanci ba namiji bai taba taba ne ba ta yaya za in samu wannan wala mai sosu ne ba shi wala aku baghiya
قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا kala kazalik sai mala'ika ce mata haka dai al'amarin yake kala rabbuki ubangijinki ne ya faɗa ya kuma ce huwa alayya hayyin haka mai sauƙi ne a gurina ba ki taɓa taɓa ɗa namiji ba ba ki kyaruwanci ba ki alama da kowa mu ba ki ɗa Allah ce hayyin mai sauƙi ne a gurinmu wani na ji alahu ayatan linnati mun zaɓa ne mu yi haka ɗin don mu mai da ɗan da za mu baki alama ce ga mutane cewa Allah mai iko ne akan duk abin da ya so aya ce cikin ayoyin Allah isa ce cikin isar da Allah maɗaukakin sarki ke nunawa malam yake cewa wannan yake nuna ƙwarewar ubangiji duk abin da ɗan adam ya san ta hanyarsa abu ke faruwa Allah zai iya juya hanyar kuma ya samar da shi mu abin da muka sani a matsayin halitta Allah maɗaukakin sarki na samar da mutum ne ta hanyar haɗuwar ɗa namiji da ya ta mata to amma sai Allah maɗaukakin sarki ya nuna maka hakan shi ba dole bane a kanka dan asalin halittar annabi adam aka samar ba uwa ba uba wanda duk da mu'jiza ta farko sai aka yi mashi mata daga jikin annabi adam aka ciri kashin haƙarƙari aka samar da ranar hawa'u kenan a siffar halitta ta ubangiji an taɓa samar da halitta a jikin ɗa namiji ba tare da an haɗa da mace ba sai aka ce wannan bashi aka biyo tsarin halitta wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun yanzu a halittar Allah an taba samu wanda aka halitta daga jikin namiji babu hadin mace yanzu sai ake so a fudda daga jikin mace kuma babu hadin namiji sai aka hada daga jikin na namiji sai ya ce wali la ta'alahu ayatan linnas dan haka wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun an samu halitta da namiji ba mace an samu halitta da namiji da mace ba namiji sai kuma uban ɗan adam gaba ɗaya shi kuma ba macen ba namijin haka Allah madaukakin sarki ya samar da abin shi wali naj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna kuma wannan annabin da za a samar dan da za a baki zai zamanto jin kai ne a gurin mu mun samu rahama ta uku kenan ko mun samu akan zakariya mun samu wa hananan min ladunna wa zakka yanzu annabi isa aka ce wa rahmatan minna shi ma jin kai ne da gurinmu ai hadal gulamu rahmatan min Allah nabiyyan min al-anbiya yad'u ila ibadati Allah wahdahu la sharika wannan yaron zai zama to annabi cikin annabawan Allah babba cikin manyan annabawa din kuma zai kirayi mutane zuwa ga bautar Allah su bar kafirci su tsira daga wuta shine ce wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya kuma al'amari ne da Allah ya riga ya zartar yanzu kamar Allah so yake ce maka ya katse wata ja'in jafi tsakanin mala'ika jibril da na maryam ai da haka ba wai sallamawa ta yi ba mamaki tana fada yana fada tana fada yana fada sai aga mata bai wa kana amran maqdiya al'amari ne zartacce fa yanzu ko ki bada goyon baya ko karki bada goyon baya ko ki so ko karki so ko ki amince ko karki amince zai maki dadi ko ba zai maki dadi ba amran maqdiya an zartar faruwa kawai zai wasu malaman kuma suka ce a'a Allah ne yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai wannan abin da ya faru tun azal ya rubuta a cikin allo zai samar da halittar annabi Isa ta jikin Maryam ba tare da ta yi aure ba ba tare da uba ba Isa ya ce masa wa kana amran maqdiya al'amari ne zartacce cewa za mu samar da annabi Maryam annabi Isa ta jikin na Maryam ba tare da Allah madaukakin sarki ya kaddara ta yi aure ba muhammad ibn ishaq babban malami marubucin sira shi kuma yace wa kana amran maqdiya sai yace ai anna allaha qad azama ala hada falaysa minhu buddun yace ai allah yayi niyyar yin hakan ba makawa ko duniya za ta hadu sai an aihu shine wa kana amran maqdiya wannan shine kuma zabin ibnu jarir al-tabari a cikin tafsirin shi wa kana amran maqdiya allah ya zartar kuma dole sai ya faru na'am فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته tunda an zartar sai Allah ya ce fahamalatu sai ta dauki cikin shi har an gama ya aka dauki cikin an ce mala'ika ne kawai yayi tasbihi karan tasbihi ne ya fada wuyan rigarta ya sauka ƙasa ya shiga farjinta kuma ya shiga cikin mahaifarta shi kenan da gain haka kawai fahamalatu sai ta yi juna da shi fantabazat bihi makanan asiya malamai suka ce cikin da aka ɗauka na isa ɗan maryam alaihi salam kwana nawa ya tare da ita inda na na na ji kamar ka ce uku ko eh malamai suka tattauna in ka kalli siyakin ayar fa hamalatu fantabadat bihi makanan qasiya kamar yanzu ne ta yi cikin kuma sai ta ƙara matsawa gaba da ta yi cikin fa hamalatu sai ta yi ciki fantabadat bihi ai fafta'adat bihi faftada ta'adat bihi makanan qasiya wani guri da yake da nisa kenan yanzu aka hura yanzu aka yi cikin yanzu ya girma yanzu ta matsa za ta yi naƙuda da haka malamai sai suka tattauna akan haka maganganu guda uku suke da akwai wasu malaman mashhuriyar magana a wajen jumhur annaha hamalat bihi tis'ata ashhurin ya zauna a cikin mahaifarta ne sai da ya wata tara tana fama da ita da yawa sai mu dauka kawai daga tafiyar da ta yi da aka hura kawai dawa ta yi da yaro a a cikin gari ta dawo da juna biyu kuma sai da ta yi wata tara tana renon shi wasu malaman suka ce wata takwas suka yi shine kuma kadai Allah da ya rubuta dan da Allah ya rubuta in ya fito a wata takwas ya rayu amma malamai suka ce kusan ittifaki ne in dai yaro a wata takwas aka haifi hito ya mutu ana haifar bakwai ne ya rayu ana haifar dan wata tara ya rayu amma dai galibi an ce in aka haifi yaro a wata takwas mutuwa yake sai malamai suka ce to mu'ujizar sai aka haifi annabi isa yana wata takwas kuma sai ya rayu dan yi an ce wali na ja'alahu ayatan linnas wasu malaman kuma kamar ibnu abbasin aka tambaya nawa ne kwanakin da annabi isa ɗan maryam ya ɗauka a cikin mahaifiyar shi ya ce kawai ciki ta ɗauka ta haihu da aka duka a lokaci ɗaya aka yi abin aka ƙare amma ibnu kasir ya ce zahirin magana mashhuriyar magana allah ya tsara ciki yana zama wata tara ne a cikin mahaifa ko da an ga cewa an ce fahamalatu fantabarat bihi an samu fa'u ta'qib amma kuma yana zuwa sannu da abin kadi ko da da Allah madaukakin sarki a ya kawo stages na zaman yaro a cikin jujje a cikin mahaifa a yayi amfani da summa summa sai kuma yace fa khalaqana al-mudghata idaman fa kasawna al-idama lahma thumma insha Allah khalqana akar nan ma yayi amfani da fa da fa kuma wata hurhudu hurhudu shine a tsakanin shi da haka malamai suka ce wata takwas ta zauna a wannan wata takwas ɗin ko wata tarin da ta zauna ba ta ji da daɗi ba fa an yi kwashi zubar an yi zuban ban ƙwaryana ita dai yanzu ta ɗauki ciki ta gama abin da ta je yi na wanke-wankenta ta ci ko ƙulata da ruwa ta dawo cikin masallaci tana da yanzu alamun da yake samun mai juna biyu sai fara kama ta yanzu ɗaukewar jini ya same ta kumburi ya same ta an ce akwai kumburi a harshe da waye duk ta yi kuma alamar motsi da girman ciki duk yana faruwa wanda yake dan uwanta da suke aikin masallacin tare akwai yusufun najjar an ce shine ya fara ganewa banda matar annabi zakariya matar annabi zakariya yar uwarta ce take auren annabi zakariya lokacin da ita maryam take da ciki ita lokacin aka ba da bisharar zakariya shi ma ya samu wancan ciki kusan lokaci da aka yi da nan cikin annabi ya haya da annabi isa alaihi wasallam ya sa ko a isra'ila da mi'raji a sama ɗaya aka sami su su su biyu suna zaune lokacin da ta dawo sai matar annabi zakariya take cewa ina miki albishir da cewa na samu juna biyu ta ce ni ma ina miki albishir zan haifi yaro an ita ce ta fara wa albishir da an gaya mata tunda ta an gaya mata ina ma ana rasulun rabbika li ahaba laki gulaman zakiya duk wanda ba shi da matsala da ita za ta iya gaya masa abin da yake faruwa sai ta ce ni ma ina miki albishir cewa zan haifi yaro ya aka yi ta bata labarin abin da ya faru amma yi shiru sai Allah ya zartar da al'amarin shi an ce duk lokacin da aka haɗu tsakanin babar annabi haya da babar annabi isa maryam ita sai wannan babar annabi zakariya annabi haya sai ta ji ɗanta kamar ya motsa yana yunkurin gaisuwa ga wata amma isra'iliya ne ba mu da Allah sallallahu alaihi wasallam bane ya tabbatar da haka alamar dan wannan yana gaida dan wannan haka banu isra'ila suka faɗa a cikin littattafan su wallahu ta'ala a'lam amma dai su a junan su sun sani wanda ya fara sani yusufun najjar shi yasa za ka ga idan kana bibiyar waɗansu littafin na kiristoci za ga ana gaya maka baban annabi isa sunansa yusuf saboda su bari isra'ila ta gaga mace tana zaune a masallaci kuma ciki ya fito yana girma suka ce to ai ba wanda suke zama a masallaci ya yusufu zai da aka yi tsakanin su suka je da haka inda uba wannan yusuf ɗin shine ubansu da haka wasu littattafan da kiristoci za ga suna gaya maka baban annabi isa yusuf ne saboda tsawon wannan watan taran da aka yi ana gutsuri tsoma sai aka danganta yaro zuwa gare shi na na maryam da ta ji abin ya dame ta maganganu sun yi yawa kuma allah riga ya faɗa ba zan janye maganarsa ba sai ta tattare kayan da ta ce to bara ta bar al'umma su daina ganin ta ta daina ganin su sai ta kwashe kayansa sai ta yi kuma arewa daga baitul maqdis za ta bar gida lokacin da zai tafiyar kilomita goma sha biyu sai ta je daidai wani guri da ake kiransa baitul laham gari ne babba yanzu a cikin garin palestine yasa in kana bin tare annabi isa kuma zaka ji an ce masa a bait laham aka haife shi wannan dalilin ta bar masallaci ta yi wajen misra sai kuma Allah ya rike ta a daidai gurin ake so ta yi naƙuda ta haihu sai Allah ya rike ta aka haifa annabi isa a gurin da haka annabi isa dan bait laham ne kafin mu yi sakar manta annabi isa dan palestine ne kenan ta yanzu daga cikin gurbatawa da aka wa addinin kiristanci har yanzu aka tahe nuna maka hoton annabi isa hoton bature ake nuna maka ka duba da kyau annabi isa a jikin cross wanda ya langabe haka za ga hoton bature ne so kuma palestine ba turawa ba ne ba kaga kenan a kiristanci turawa sun yi sata sun sace annabin larabawa sun kawo annabin turawa sun sa a ciki suka canja magangaren da ake karanta kiristanci da shi daga yaren mutanen falastin ta asali kuma aka mai da shi zuwa ga turanci galibin bible yanzu da turanci ake karanta shi su ne shahararrun bible na duniya an wa larabawa kwace an kwace musu addinin nasu an tafi da shi ina allah to sai ya faɗa ta ɗauki cikinsa wata tara an samu wannan ɓangoma ɗin an samu wannan ɓacin ran da waye ita kuma sai ta yi niyyar tabar gari fantaba bihi makanan qasiya sai ta tafi da shi wani guri mai nisa shine daidai gun wannan baiti laham din da muka ambata gari ne kilomita 8 ko kilomita 12 tsakaninsa da baitul maqdis ta je daidai gurin
فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فأجاءها المخاض سنقود تتهود إتاه ila jiz'in nakhlati zuwa ga gindin wani kututture na dabino yanzu a kokarin tafiya da za ta yi kamar ta yi lebo dama shi abinda ake cewa mata su yi lebo din wani to wannan tafiyar da za ta yi daga baitul maqdis ita tunanin ta hijira za ta yi so wannan motsawar da za ta yi ne Allah ya kaddara zaman ta lebo din ta ta zo daidai wannan gurin ne Allah ya ce aja ahal mahabu naƙuda sai ta zo da ita ila jirgin nakala zuwa ga wani kututture na dabino ta zo daidai kututturen dabino karfinta ya kare a nan gurin sai ta ajiye kaya a nan za a yi nakuda a nan za ta haihu kuma bisa ka'idar ubangiji ko bota suna galibi mace in za ta haihu tana hawa gwiwa kuma ta kama wani abu ta riki sai aka sa wannan kututturen yi ne za ta kama ta yi nakuda a cikin shi a za a hal maqamu ila jirgin nakala kututture na dabino qala sai ta ce ya laitani kai tona mittu qabla hadha ina ma na mutu kafin wannan lokaci ban zo daidai wannan lokacin da za a ce ban ni ce nake naƙuda zan aiki ina ma na mutu yanzu an mata almishi an gaya mata Allah ne a dan an gaya mata daga Allah sakon yake an gaya mata zai zama ɗa ne mai albarka an gaya mata za a haife shi an gaya mata zai zama annabi amma dan adam da tsangwama da tashin hankali sai ta ji duk wannan baiwa ba ta so ta sai ya laita ne mitu qabla hada ina ma na mutu kafin wannan rana wa kuntu nasiyan mansiya in zama to kawai an manta da ni an shafa littafi na ba ba tuna kaga ba dan shege bane ba ba fa shege bane za ta haifa annabi ne za ta haifa amma saboda tsangumar al'umma sai take ji ya laita ne mitu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya kuma wannan da ita ce al'adar mutane duk yarinya a gari in ta san ta samu dan da bai da uba ba ta zama a garin su kar ta jawa kanta abin fada kar ta jawa iyayenta ita tun da bala'in ya same ta ita gudu ta bar garin su amma yanzu yan mata marasa kunya sai su yi su gudun da na gaza su zauna kowa su tana kallon su uwansu yana kallon su su fito titi titi titi kowa yana kallon su su aihu kuma su goya lalacewa ta kai lalacewa bala'i ya kai bala'i kuma wallahi mun waje a jikin mu akwai matsala akwai matsala babba mazinata a tsakanin al'umma su yi zina a tsakanin al'umma a reni cikin a haifi ɗan a goya mutane kuma suna ji kamar ba abin da suke yanzu da kaga wannan sako ne daga Allah amma ta take ya laita ne mitu qabla hada wa kunti nasir mansur annabi ne za a haifa cikin ulul azmi manya manyan annabawa guda biyar da suka fi kowa daraja a duniya har da shi amma tunda bai biyo tsarin da ake biyowa a haihu ba mu'jiza ce ta Allah ta ta ya laita ni mitu qabla wa kuntu nasiyan mansiya na'am فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا نعم فناداها من تحتها ألا تحزني sai ya kirawo ta daga ƙasan inda take wannan naƙudan nata Allah ta hazari kada ki bakin ciki kada ki samu damuwa kada ki samu kunci bana da hamin ta hati malamai suka ce jibril mala'ika jibril ne ya kirawo ta ta wannan karkashin kafar nata mala'ika ne ya sake dawo tunda yanzu ta samu kunci da damuwa to ana so ubangiji ya cire mata wannan damuwar da ta samu kanta a ciki Allah ta hadari kada ki bakin ciki kada ki samu kunci qad ja'ala rabbuki tahtaki samiya inda kike zaune din anan ubangiji Allah sa wani idan ruwa zai gudana a nan inda kike zaune dan a nuna miki mu'jiza da gata yanzu ta san cewa a kungurumin dawa take tafiya ta tabbatar gurin ba korama ta tabbatar dabinan wannan kututtire ne sai aka ce dan ki samu nutsuwa yanzu a nan inda kike ja ala rabbuki tahtaki sariya kasan inda kike ubangiji ya sa idanun ruwa zai gudana malami suka ce mala'ika jibril ne suka gaya mata wasu malaman kuma suka ce a a ɗanta ne ya gaya mata shi yasa aka samu ta kira'ar wanda ba ya karanta mana fanadaha min tahtiha Allah ta hazani wata kuma sai aka ce fanadaha man tahtaha da fataha wanda yake kasanta ɗan da ta haifa yanzu sai ya kirawo ta Allah ta hazani kada ki bayyana yanzu ɗan da take ganin tashin hankali da musiba sai aka ce to ga warake kina a hannun shi Allah ta hazani kada ki samu bakin ciki kada ja'ala rabbuki tahtaki sariya yanzu za a maida ta gari ne a ce in kin je ikurmanci don da ya miki magana ina kika samu ɗaki ce inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallima al-yawma insiya dan ta samu aminci dan zai yi magana shi yasa yanzu tana naƙuda sai dan ya gaya mata Allah ta hazani kada ki bakin ciki qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya akwai idanun ruwa yana gudana anan da shi zaki dauka ki tsaftace jikinki ki tsaftace niki tsaftace kayanki in kin gama kin tsawa sabani ki koma gari qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya banda wannan ga wani gata Allah zai miki wa huzzi إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا Allah ya sake ce da ita ko wannan wanda yake magana sai sake ce da ita wa huzzi ilayki ki jijjiga zuwa gare ki bi jiz'in nakhlati wannan kututturen na dabino ko ki girgiza ga wannan kututturen na dabino ai wa khubi ilayki bi jiz'in nakhlati qila kanat ya bisa wannan kututturen da busasshe yake ƙara ya buhe ‘yan ƙwanƙwalota kawai suka rage su ce kan shi sai Allah ya ce ka girgiza shi ana so a nuna miki wannan ɗan da za ki haifa ba irin kowane ba ne ba talibin abbasin wakila musbira wakala mujahid kanar ajuwa wasu malaman aka ce ta ce aka ce ki girgiza wannan dabinan aka ce za ta zamanto yanzu ta yi ‘ya'ya zai zamanto 'ya'yan dabino irin na ajuwa su ne za su fita a jikin wannan dabino din Allah ya ce idan kin girgiza to sakit alaiki za su faɗo a gare ki menene zai faɗo rufa ban 'ya'ya ne na dabino suna ake ce masa maza ko masu laushi saboda za akwai yunwa a jikinta ƙarfi ya ƙare sai ake so ta ci dabino ya dawo da siga da kuzari a jikinta sai aka ce zuma gace ku tattaran ana girgizawa zai girma ya yi ganye ya yi huda ya zama dabinan ya nina ya faɗo kici a take yadda kika san dabino ba a mai wannan garajen to haka allah maɗaukakin sarki samar da wannan ɗan a gare ki idan wannan kina ganin da mamaki to wannan ma da mamaki idan wannan kin amfana wancan ma so ake ki amfana da shi yasa aka ce wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban jami'a zai faɗo miki ɗab'a ‘ya'yan dabino maga nanannu a yi tsayibi nafsan ki ji daɗi ki ci sai Allah ce da ita fakuli فكلي واشربي وقري عينا sai Allah ce fa kuli kici wannan dabinin ki koshi washrabi wannan gurbin ruwan idanun ruwan ki dauka ki sha nagartaccen ruwa ne gyararre Allah ya koro miki a yanzu ina ga an riga an bata ansar da take ne wanda yake sahara aka kawo mai ruwa a tabbata yana tare da Allah aka mai da mai kututturen dabino ya zama dabino ai ta san wallahi ba da karfinta ba da dabarar ta aka yi mata wannan ba Allah ya ce ciki sha wa qarri aina ki samu nutsuwa da sanyin idanu da wannan baiwar da muka yi miki dauki danki ki koma gari فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ya ce a hanyarki ta komawa gida fa imma in har tarayin na minal bashari kin ga wani cikin mutane ahadan koda mutum ɗaya ne shi ne kawai aikin da aka saki yanzu ga ɗa a bayanki ko mutum ɗaya ne kika haɗu da shi yana tambayar ki maryamu anna laki haza a ina kika samu wannan yaron faƙuli ki ba shi amsa da cewa inni nazartu lirrahmani sawma na wa ubangiji na alƙawarin kurumta shine sawman din malamai suka ce azumin magana na kame baki ba zan magana ba na yi alƙawari da Allah ba zan magana ba a wannan ranar inni nazartu lirrahmani sawma na wa Allah alƙawari kurumta zan yi falan ukallima al-yawma insiya don haka ba mutumin da zan magana da shi din neman neman jawabi ga yaro an gama in kin faɗo wannan kawai kin gama higa gari na'am فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا da haka sai ta dawo inda take fa atabbihi qaumaha da wannan yaron sai ta dawo al'ummarta yanzu da ciki ne ake tsegun gumi kiba ce ko girma ne yanzu sai ta dawo da da da an raba gardama fa atabbihi qaumaha ta hamilu tana dauke da danta qalu ya maryam suka ce ke maryamu laqad ji'ti shay'an fariya lalle kin zo da abu wanda yake mai muni babban al'amari da kina aikin masallaci yar ko mutum masallaci da da laqad ji'ti shay'an fariya kin zo da babban al'amari wannan Allah yake fatanta maka duk inda ka samu addini ka shafi addini wallahi kai ka kafansa laifin ka linki ba linki ne wallahi in dai an maka shaidar ustazi ne kawai ka dauka kai hakuri duk abin da bai dace ba ka sallama ka hakura Allah ya sa ka girma wannan al'amari da haka ana maka kallon ustazu ana maka kallon abin mutumin kirki ana maka kallon akramu sallahu kar ka ce kai mu fa mun iya fa wannan tabar ba a fi mu ba wannan ganyen ba a fi mu ba a ba mu ka falla mata wuta da gemu ko kyau ba zai ba abin ga gemu ga hayaki wala abin ba zai kyau ba da haka duk abin da ba na ustazu bane kar kai laƙadi jiki shay'an fariya kin zo da abu wanda ya kai matuƙa a wajen muni ya lalace ai amran aziman haka malamai suka ce ya ukhta harun يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا suka ce ya ukhta harun ya ki yar uwar harun ko dai annabi harun wancan annabi din ko kuma harun ɗaya daga jikin mutane su ma da aka yi musu shaida da riko da addini sai ake haɗa ustazu da ustazu aka ce ke mai kama da haruna a aikin addini yar kwamiti rmss ya ukta harun ma kana abokin ra'a sauƙi wallahi ba mu san babanki da mummunan aiki tarihin gidanku babanki mutumin arziki kaga da ake so mutum ya tsare martabar gidansu idan an ce gidanku da daraja da kima suna da haƙƙi a kan ka tsare wannan martabar gida yadda aka kawo ka da martaba da kima to ka tsare wanda ya gabatar da karatu zai bayan sallar juma'a an shigo mota da ɗan ganye yana cewa a je garinsu a tambaya ubansa shine limamin garin haka yanzu na alfahari da gidansu sai wani ce to akara mukalla ko kai wani mun ji kai kuma idan an tambayi ɗanka shi ko me zai ci ya ce eh kuma haka ne kaga ka idan a cikin ruwan sanyi zaka danganta kanka zuwa gidanku ɗanka yana da wannan alfaharin da hima cikin ruwan sanyi zai danganta kanka kansa zuwa gare ka idan ba haka ba yana da buƙatar ka gyara don allah yanzu yara nawa ne suka ci amanar iyayensu za su buga kirji su ce mu ne 'ya'yan wani amma yanzu don allah ka tambaye su ɗansa ya isa ya bugi kirji ya ce ubana wani ne yasa za ga in allah ya kaddara yayansa ko kananka mutumin arziki ne kaza yana cewa wannan kanan ko yanka yana ce masa yaya yana raba kansa zuwa jikin shi kai din ba yadda zai ne kawai ka haife shi amma ya fi so ake danganta shi zuwa da yayansa ko zuwa ga kanan ya suka ce ya ukhta haruna ma kana abuki mura'a sawi babanki ba mutumin banza bane wa ma kanat ummuki badayya mahaifiyarki har abada ba karuwa bace ba ita dan tsabar ma addini da riko da addini ba kan ce ta in aka haife ki za ta ba da ki a masallaci ya aka yi kika zo da wannan ake laƙadi ji iti shai amfari na فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا tunda ta ce inni nazartu lirrahmani sawman fa asharat ilayhi sai ta nuna musu ga yaron nan ku tambaya ni ba magana inni na ba ku bayani za ku ce ƙarya nake fa asharat ilayhi sai ga nan ku tambaye ya aka yazo kalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ya za a yi mai zance da man kana fil mahdi da wanda ke cikin zanan goyo sabiyan dan fulilliki yaron da ake dauke da shi wannan kire da muna hankali kin zo da barna kuma kina sake nuna mana yaro mai zance da shi kin mai da duk gari mutanen banza kenan kafin ta bada ansa tunda ita azumi take qala inni abdullah الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا na'am to yaron da tun kan amu gama masa wankan jego yayi magana ita ta san cewa yanzu da yake yana cikin zanen gayo tun da ya hadda karin magana zai kara ko tun da a can ya mata magana to na da haman ta hata ha Allah ta hazani kada da ala rabbuki ta hataki sariya yanzu tana da yaqini zai yi magana dan haka kai tsaye ta nuna shi ana nuna shi kuma sai ce inni abdullahi ni kan bawan Allah ne ataniyal kitaba in na girmama zai bani littafi annabi zan zama zai bani littafi waja alani nabiya ya maida ni annabi tun a ranar farko ke shaida musu shi annabin Allah ne yanzu wannan mamakin ya wuce daga inda suka san shi ba a san yaro yana magana ba ga yaro yana magana ƙarhin matsayin da ɗan adam zai samu na annabta ya gaya musu ni annabi ne banda a taura da annabawa suke ɗauka ai mun mutum kisa annabi zakariya ya haifa ɗansa ya haya sa aka ya ya haya ko bil kitaba bai kowa muka ce a taura zai ɗauka sai ce ni ba a taura zan ɗauka ba sabon littafi zai bani a ta niyar kitaba zai bani littafi na mai zaman kansa ita injila da aka ba annabi waje alali nabiya kuma babba ne cikin annabawa ba nan ya tsaya ba وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وجعلني مباركا الله كما يعيني من البركة أينما كنت أدي إن دنك دي إن دنك أقوى البركة هي البركة تاسوكا saboda albarka tasa duk inda yaje za a samu wanda za su musulunta za su shiga kiristanci kenan a wancan lokacin sai kiristanci da rike kiristancin inda mara lafiya a warkar da su in kuna rigima akan rabon gado da wani bahi da wai a tahi babanku a tambaye da ba da bayani waje alani mubarakan aina ma kuntu duk inda na sa kafa akwai albarka wa hausa ne bis salati kuma ya mun wasiya matsawan na girma duk lokacin sallah kar in yi wasa da shi yanzu ka ji yaro a zanar goyo yana magana wa hausa ne bis salati amma yara sun ɗauki sallah a bar wasa shi yasa ba wanda yake gama rayuwa lafiya ya samu albarka ta ya hada da sallah wallahi duk wanda yake so ya rabu da duniya lafiya ya rike sallah in kai wasa da sallah kai wasa da arzikinka na duniya da na lafiya wallahi kai wasa da shi amma in ka rike to za ka yi albarka hai ka rima wake ta ina albarka ta samu a sa ma albarka a iyali a sa maka albarka a yaya a sa ma nutsuwa a sa ma kwanciyar hankali a cire ma talaucin juci da na zahiri wa ausani bis salati wa zakka ya mun umarni da ba da zakka ko dai ta kuɗi ko zakka ta nagarta in zamanto nagartaccen mutum ma don ta hayya matsawar ina rayu wannan kuma ya kamata kowa ɗauka matsawar kana rayu ka yi ƙoƙari ka zama to mutumin kirki wa barra وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا annabi zakariya a can da yake shi uwa da uba ne sai aka ce wa barran biwalidayhi mai biyayya ne ga iyayensa guda biyu. shi kuma tun da bai da uba tun yana ɗan ƙaramin fesa sai ya ce wa barran biwalidati Allah ya sa ni in zamanto mai biyayya ga mahaifiyata bai ce mahaifi ba dan bai da mahaifi walam yaj'alni Allah bai yi ni ba jabbaran mai ƙwarin rai mai taurin kai shakiyan shakiyin yaro malalaci Allah bai yi ni ba kaga kenan da annabi ya haya da annabi isa kowanne yana gaya masa su ba kangararru ba ne ba yaran banza ba ne babu alheri yaro ya zama to yaran banza babu wallahi a ce maka kwallo ne baka jin magana walam yaj'alni jabbaran shaqiya sace wassalamu alayya والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا yadda can aka bada aminci ga annabi Yahaya haka na aka bada ga annabi Isa sai ya ce wassalamu alayya aminci ya tabbata a gare ni yawma wulittu a ranar da mahaifiyata ta zo da ni duniya wannan rana ina cikin aminci wa yawma amutu ranar da zan mutu ina cikin aminci ranar mutuwarsa ba ta zo ba tunda Allah ya dauke shi ne barrafa'ahu Allahu ilayhi Allah ya dauke shi ne yana dan shekara 30 da wani abu zuwa sama 33 zai dawo ya karasa rayuwar shi da samartakarsa da girmansa zai yi aure zai haihu a cikin wannan al'umma din wa innahu la ilmun lis-sa'ati wa la tamtarun biha manzo Allah ce shi annabi Isa alama ce ta saukar alkiyama zai dawo cikin wani al'umma a matsayin malami zai dawo ba a matsayin annabi ba yayi aure ya yada addini ya karantar abinda aka samu kangaro zai jagoranci mutane su yaki a daidaita addini din wannan sai kuma yayi mutuwa irin yadda dan adam ke mutuwa ina ce wa yawma amutu yanzu tunda Allah ya dauke shi akwai ran da zai dawo ya mutu wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya Allah ce zalika Isa ibn Maryam ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون wannan shine Isa dan Maryam tabbatacciyar magana da mutane ke shakku akanta suka rarrabu akanta wannan su ce Allah ɗaya wannan su ce Allah biyu ne wannan su ce dan Allah ne wannan su ce kaza ne amma shi dai wannan shine Isa dan Maryam ga labarinsa ga haihuwar shi ga girmansa ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara rayuwar shi ba ɗa bane na Allah ba Allah bane ba cikon alloli bane ba abinda muka faɗa daidai Allah ka amfani mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana kuskuren mu gyara mai aiki da abin da ya dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin